الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ina za a tashi a cikin baharul muhit a cikin alami ne ko? shafi na tara. bismillah rahman rahim fulan ma'a fulanatin abu fulan أم فلان لذوي العلم تسان لغيرهم باللام في جنس ألم هانت هانو ما هنة غير ألم إلى وفيه هنة وصلا هنة وقفا لآجل بغير هل هنة الرف وسجر سن وجمع وأتى hanaitu jama'atu wa kaitu usbita wa zaitu lil hadisi sullis shaddidi karrir kaza kaza wa arfan auridi tasgiruhu la yudilu al'alamiyya walau bi tarhimin bizi maziyya wala nida'uhu wa ma summiya bi min jumlatin fakilahu ma kana bi أو عامل أو تابع مع ما يلي أو نسق بدون متبوع جلي كذاك من حرف مركب وسم كيا فتى أو مع فئل كهلم أو كان من حرفين نحو إنما أو أرب زيدا لقى أحدهما نحو بما وقدرا كسمين وتم من محتاجه من زين wakila fi ka kumtu la turafu la tusagiran irabu gairi hanjala wa ma bi harfaini ata fara'i fa sanihi ma auru da ma qad huzifa in kana lina nahwu law wa kai wa kad aula fala kamin wa bal a'rif kayat wa ma bi harfin laysa ba'aran kamili muharrakan bi rufi janis mali kaja'atu wa qama bi wa rahaka minha wa qultu bismi man akramaka وإن يكن مسكنا فالوصل والبعر بالوصل وحرف قبل كقام إر أو رر من الررب يرى وذو تحرك كراده جرى ترئفه كرا وري ورو وإن أين فبالباء وأكسه يئن واحد زين إن بلامه وفا أو إن تكن فئلا فباللام وفاه فاء له واللام بالفاء كنل وإن تشاب الآن فالكل يهل أو رد, أو رد كل كلمة يجاء ومطلقا يمنعه الفراء والبار ما تعليقه قد امتنى وفو فمن وزو زوو يكا to kanin nan ko zai karzi ma duka a fulanu ana cewa fulanu ma'a fulanatin wato in ana so a yi kinaya ga wani sai a ce fulanu hikaya ga wani kamar wancananka ko shi ɗin nan ko misali a hausa da ake irin wannan a ce na haluku ma'a fulanatin ko fulanatu kamar inda da hausa ake cewa matsalan ta haluku ta haluku abu fulan ko abu fulan umu fulani ko umu fulani lizawil ilmi tusan ji irin wannan ana kare su ne ga wanda yake ma'abucin ilimi wato wanda yake ma'abucin hankali ana ambato ne da shi ga wato ma'abuta ilimi ligairihim ga waninsu a billani sai dai sai zo da lami fi jinsin alam yana sauka a jinsi kamar ja alfulan wal fulana duk mai suna wani wanda za a faɗe shi da wanda za a faɗa sun zo an ce ja alfulan wal fulana ana nufin duk wani wanda ya isa a faɗe shi a waje to ya zo kamar a ce masalan duk waɗanda suke vip ne sun zo duk shahasiyatul mumtaza to sun zo wajen hantu ana cewa hantu ko a ce han ko hanatu idan ana nufin wanda yake gaira alam ba wanda yake alami ba ƙila wasu malaman suka ce wato wafihi hanatu akan ce hanatu a cikin wanda yake ba alamin ba wasila idan a halin sadawa ne sai a mai da tafurin nan ya koma ta guje wahana waƙafa idan ku za a yi waƙafi to da hakuri ake a ce hana hanatu in ba a yi waƙafi ba hana in an yi waƙafi li'aƙilin wanda yake mai hankali ake faɗar hanatu ko hana bigari hil hana in ku ba mai hankali ba ne sai a ƙara alif da lam a ce alhana wannan kenan arrif ana ka ana ta'arifinsa a sa masa al wasagir ya halatta ma a yi tasgirinsa a ce masalan indilhanu ko indilhanatu kamar yadda akan ce indi hunayyatu hunayyatu an yi tasgirin sanni ana tasniya a ce hana tani wa jama'a in ya jam'insa a ce hanatu ko hanawatu wajen jam'in a iya cewa hanatu ko a ce hanawatu wa'ata a kalmar hanaitu tana zuwa da wata ma'ana hanaitu ana nufin jama'atu saduwa da mace akan yi alkunya daga saduwa da mace da kalmar hanaitu wa kaitu usbita an tabbatar da kaitu wa zaitu ko zaitu lil hadisi ga magana maganganu kace nace kaitu zaitu kamar da hausa ne a ce kace nace wato maganganu lil hadisi ne lil hadisi sillis shi ana faɗar zaitu ko zaita ko zaiti ko kaitu ko kaita ko kaiti shine ma'anar taslis shaddidi akan yi kuma shadda akan faɗe shi da shadda akan faɗe shi da shadda wato a ce kayyatu ko zayyatu hakanan kuma akan maimaita a ce kaita kaita ko zaita zaita kaza kaza hakanan akan ce kaza kaza wa arfan auridi hakanan kuma akan ce kaza wa kaza ana nufin dai kace nace kace nace a iya cewa kaza kaza ba tare da adafi ba ko kuma a ce kaza wa kaza tasgiruhu ya koma magana kuma akan alami gaba daya shi alami don an yi masa tasgiri layin ilul alamiya bai bata zama wasu alami ba yanda zaidu wanda yake mukabbari yake alami to zuyaidu ma don an mai da shi zuyaidu bai wai tashi daga alami ba walau bi tarhimi ko da ko tasgirin tarhimi ne kamar dulai hatu dal hatu a ce dulaihu ko da an hada da tasgirin da tarhimin gaba daya to bai ba ta zama wasu alami ba yana nan dai a alami bizi maziya yana da wannan daraja wala ni da'uhu hakanan kiransa baya bata zama wasu alami don an ce ya zaidu wannan bai bata zama wasu alami ba wannan fa a gurare ukun nan da aka faɗa ko hudu akan abin da yake ya fi ƙarfi ne amma akwai ƙauli na wanda suka ce in an tasgirinsa sai ya tashi daga zama wasu alami ko ballantana aka yi na tarhimi ko aka yi kira cewa nida'in harafin nida'in shi ya mai da shi alami tunda an san cewa ko da ni kira ce in aka yi kiranta ai an ce ta zamo alami kamar ya rajulu ya rajulu ba kamar yadda shi ne tufatul waliya ke faɗa ko wa gairuhu ma'arifatun kahun wazi wahinda wabni wal gulam ba shi bane ko sun wato yadda yake faɗa kabnin lazi hu yusuful farilu za ya muhutazi yawa kamnin lazi hu yusuful farilu za ya muhutazi shine baitin mai tofan ko wa gairuhu ma'arifatun kamnin lazi hu yusuful farilu za ya muhutazi cewa ya muhutazi ni kira an aka yi nida'i sai ta zamo ma'arifa sai ta koma ma'arifa to amma mafi yawan malamai su tafi akan cewa a wannan nida'in bai karawa ba shi ya mai da sunan da yake alami ma'arifa ba kiran bai fidda shi daga zama wasa ma'arifa ba ya siyudi ya faɗi wannan a farida yanzu muna ta nema masu farida ba su zo yanzu ko sun zo ya siyudi ya faɗi wannan a farida yake cewa wala ya zulu alamun in nudiya ko wala iza su gira bal in sunniya in an mai da shi ta suniya to shi ne ya rasa zama ya tashi daga zama wasu alami ya koma nikira shi yasa a irin nan sai an ƙara masa al in ana so ya ci ya koma ma'arifa zaidani nikira ne zaidu ma'arifa ne amma ana cewa zaidani ya koma nikira in ana so ya zama ma'arifa sai an sa kal azzaidani zaidu ma'arifa ne amma an ce zaiduna ya zama wani kira in ana so ya dawo ma'arifa sai an ce azzaiduna azzaiduna ko wa masu miya bi min jumlatin alami wanda yake murakkabi tarkibi isnadi shine ya zama an yi ambato da shi jumla ce aka yi ambato da ita fake lahu ma kana bi sai ka kai to shi yana abinda yake nasa yana nan kamar ta'abbada sharran to zaka ce ja'a ta'abbada sharran ta'abbada sharran fa'ili ne marfu'i da ramma a bakaddarawa ra'aitu ta'abbada sharran ta'abbada sharran anan maf'uli ne mansubi ne da fata a bakaddarawa marartu bi ta'abbada sharran in kuma ta'abbada sharran majruri ne da kasara muqaddara ko jaa shaba qarnaha ja'at shaba qarnaha ra'aytu shaba qarnaha marartu bi shaba qarnaha kamar fadin mawaki kazaftum la'amrullahi la tankihunaha bani shaba qarnaha tusarru wa tuhlabu kazabtum la'amurin lahi latanki hunaha bani sha bakarnaha ta sirru wa tolabu wannan sha bakarnaha alami ne kaga za a kawo shi hikaya au amilin ko kuma amilin da ya shiga masa sai a bashi yanda yake daidai ya aikata rafa'a ne ko nasba ko jarra misali aka ambaci mutum kama abuhu sai ka ce ja a kama abuhu ra'aitu kama abuhu marartu bi kama abuhu ko an kamaci wani raribun zaida sai ka ce ja a raribun zaida ra'aitu raribun zaida marartu bi raribun zaida a auta bi'in ko zamo a'a tare da na'ati ne ma kamar aka ambaci wani zaidun almundaliku sai ka ce ja a zaidun almundaliku ra'aitu zaidun almundaliku marartu bi zaidun almundaliku ma mali tare da abin da ya bi auna sakin ko aka ambaci wani musallan zaidun wa amru sunan mutum ɗaya ne zaidun wa amru ka ce ja a zaidun wa amru ra'aitu zaidun wa amru ko marartu bi zaidun wa amru bidoni masru'in ba tare da an ƙara masa wani matubu'i bajali wanda yake a fili kazaka min harfin murakkabin hakanan idan aka yi ambato da harafi harafin da yake ya haura harafi ɗaya idan aka yi ambato da suna wato harafi ne wanda yake murakkabi to wasu ko suna suna wato sumu ɗaya ne daga cikin lugar ismu a iya cewa sumu a iya cewa simu a iya cewa sam amma anan a ce sum ɗin ya fi saboda ne kawai na ya dace da halum ɗin can da ya zo a ƙarshe amma dai asali tunda ismu yana da lugogi har sha takwas ko simun simatun ismun sama'u kaza suman sumatu bi taslisil awa'il kulliha ko lugogin ismu har sha takwas ne ana cewa ismu asmu usmu ana cewa simu samu sumu ana cewa simatu samatu sumatu ana cewa sama'u sima'u suma'u ana cewa suma ana cewa sama sima ana cewa samatu sumatu simatu duk logogi ne a cikin ismu ka ya fata ina misali aka yi ambato da ya fata ko yar fata au ma'afi ilim ko kuma tare da fi'ili ka halum kamar halumma ko sunan fi'ili kamar halumma za ce ja a halumma ra'aitu halumma nazartu ila halumma auka na min harfai ne ko ko harafin da yake asali daman ba harafi ɗaya ba ne haruffa guda biyu ne aka gwama suka zamo kamar ɗaya ina misali nahu innama kama aka ambaci mutum innama ko aka ambaci wani abu innama wanda inna harafi ne ma harafi mai zaman kansa shi yasa innama ba harafi ɗaya ba ce haruffa ne guda biyu aka gwama tunzin za ka faɗa sai ka hikaya ka ce ja'a innama ra'aitu innama nazartu ila innama sai ya sa sai a hikaya awa arib ko kuma kana da damar ka ilirabi in zida laga a haruma idan ya zamo ɗaya daga cikinsu an ƙara shi ne idan ya zamo an ƙara ɗaya daga cikinsu ne na hau bima wanda yake kuma da aka ƙara ɗin bai wani aiki ba kamar bima ta faɗin ubangiji fa bima na ƙarhin nisa ƙahu to kai an bato da bima ɗin nan to wasu suka ce sai ka ce ja a bima bima ɗin fa'ili ne marfu'i da ramma akan alifin saboda kamar suna ne wanda yake makasuri ra'aitu bima sai a ce marfu'i ne da fata muƙaddara akan alifin nazartu ila bima wa ƙaddaran kasmaini za ka ƙaddara kamar sunaye biyu ne watan miman mata jahumin zaini ka cika abin da ya bukaci cikawar daga wannan a cikin wannan wakila fi ka kumtu idan matsalan aka yi ambato da kamar kumtu abin da yake ramirin fa'ili ya sadu da shi to la turafu ba a rafa wannan sai dai a faɗe shi shi kaɗai amma a iya li'irabinsa in ji wansu ka ce ja a ƙumtun ra'aitu ƙumtan marartu bi ƙumtin inda yake ƙumtu ɗin aka yi ambato da shi to a iya masa li'irabi illa iyaka ba za a rafa ba ba a ce ƙumtuka ba a faɗar haka sai dai ja a ƙumtun laka ko ra'aitu qumtan laka marartu bi qumtin laka baka ce ja'a qumtuka ra'aitu qumtaka marartu bi qumtika ba la tusagira ko ba a tasgiri e irabu gairi ha li irabun wani wa'annan da aka faɗa a baya in jala ya bayyana wato sai ya zama ya bayyana ba kaddarawa za a yi ba wa ma bi harfai ne ata suna wanda yake ya zo bisa kalma kalmar da yake an ajiye ta bisa harafi biyu fara'ifa to irin wannan in aka yi ambato da shi ya zamo alani to sai kai tar'ifin sani hima na biyan sai kai tar'ifin na biyan aurar da maƙar huzifa ko kuma idan ya zama akwai abin da aka shafe sai ka dawo da shi Uh, in kana linan wato kamar yadu kamar yadu shi wannan kaga dama akwai ya da aka shafe tunda asalin yadu ya dayo ne idan na biyan lini ne na hau lau kamar lau sai ka mai da shi lawu aka yi ambato da lau to sai ka mai da shi lawu shine kai tar'ifin na biyan waɗin sai ya koma ka ƙara wani sai ya zamo shadda wa kai ko kai sai ka ce kayyu kayyu kayi tar'ifin kenan wa kad ko umarni fi'ili amri daga kada ya kadu ya kadu to sai ka tar'ifin dal din ka ce kama kaddu kama kaddun aula idan ko ba haka yake ba idan ya zamo a'a ba haka yake ba wato ya zamo ba lini ba ne bari harfi ne ingatacce fala to wannan ba za ka yi tar'ifinsa ba kamar min wa bal ko bal sai ka basu kawai da sukunin ka ce ja amin ra'aitu min nazartu ila min tunda na biyan ba harafi ne ba ne ko ja a bal ra'aitu bal nazartu ila bal a arifka yadu kuwa wanda asali ya dayu ne harafi uku ne aka shafe ɗaya ya koma biyu shi yasa yanzu awon yadu ya yake yadu ya awon sai yake a tasirifi fa'un ga shi ma shewa bula ɗan fudu ya faɗa a hisul ko yadun fa'un yadun fa'un awon yadu fa'un to yadu in aka ambaci mutum ko wani da shi sai ka ce ja a yadun ra'aitu yadan nazartu ila yadin tunda daman yadu ta hannu ai ana masa irabi za a ce ɗalat yadin ko ra'aitu yadan ko nazartu ila yadin ko wa ma bi harfin idan ya zama an yi ambato da abin da yake gaba ɗaya ya zo harafi ɗaya ne laisa bara wanda ba ɓangare ne na wata kalma ba kammili to sai ka cika muharrakan idan ya zama mai wasali ne bai ru'ufi da ninka shi sai ka ninka don ya zamo ya cika a jan ismaili ka dace da abin da yake ya zo a abin da yake binsa sai ka zo da yadda yake ya dace da abin da yake baya ka ja a tu kamar yadda aka yi ambato da tu daga rarrabtu tu ɗin rarrabtu aka mai da shi suna na wani ta irin wannan in za ka faɗa sai ka ce ja a tu tu da aitu tu marartu bi tu wa kama bi ko kuma aka yi ambato da bi ta bihi to sai zamo ja a bi ko ra'aitu bi nazartu ila bi wa rahaka ko kuma aka yi ambato da kafin kamar rarrabaka kafin nan rarrabaka ya zama suna shi kadai dan da rarraba din zaka ce ja aka ra'aituka nazartu ilaka shine min na hawa kuntu bismi man akramaka kamar daga kuntu ko bar bismi ko kafin akramaka wato wannan ya koma kan isra'i na farko laffu ne da nasharu wanda yake murattabe ka ja a tu min na hawi kumtu kama bi bismi rahaka bismi man akara maka wa in yakun musakkanan idan kuma ya zamo shi sunan harafin da aka yi ambato da shi sakini ne inda ya zamo harafin da aka yi ambato da shi ma gaba ɗaya sakini ne ba mutaharrike ba falwasalu to dole sai ka kamo hamzatul wasali ka ƙara sai ka samo hamzatul wasali ka ƙara don a yi ambatan da shi kamar misali aka yi ambato da nuni daga irin ban ban nu'aran nan ta ƙarshe kamar ta take ne wadda ita ɗaurariya ce ban da irin ban nan ɗin wannan nunin ɗaurariya to a irin nan aka ce sai ka samu aliful wasali ka ce ja a in ra'aitu in marartu bi in wal ba'ru amma wasu malaman suka ce bil wasali za a sa hamzatul wasli wa harfin qablu za a ƙara wani harafi kuma kafin ita hamzatul wasali din sai ka ƙara wani harafi kamar ka ce ƙama nin ra'aitu nin nin ka ƙama in kamar ka ce ƙama in aurar minar rarbi yura kamar daga rarbu ko in aka ambato da radin da rar sai ka ce ja a rar ra'aitu rar marar tuberar wazo ta harukin ya zama mai wasali ne ka radihin kamar radin rarbu to jara tar'ifuhu sai a yi tar'ifinsa a ce ja'ara am ja'aru ko ra'aitu ra nazartu ilari wanda yake na farko kenan wa in aina idan ko ya zamo harafi ne na tsakiya idan ya zamo harafi ne na tsakiya kuwa a to fafilfa sai a cika shi da kawo farsa yasa yanzu da za a yi ambato da rar ɗaurariya ta rarbu to yanzu sai ka kawo radin ka ce ja a rarɗin da ka dawo da wannan radin ba su aka sun wannan ma yana bijira kamar inda yake aka ambatan da radin ka ce ja a rar ra'ai turar in ji wasu bayan da aka faɗa a baya cewa za ka ce ja a ru ra'ai tura na zartu ilari ba wasu suka ce za ka ce ja a rar ra'ai turar na zartu ilarar to wahadi zaini idan ɗaya daga cikin wannan ɗaya daga cikin wannan in bilamihi wafa idan ya zamo ya zo da lamunsa idan ya zamo an ambato da lamun banda far banda ainihin to wannan sai ka ƙara ko dai far ko ainihin ka iya ƙara far ko ka ƙara ainihin shi yasa idan aka ambato da kamar barra raba baɗin kaɗai ya zama ita ce suna to a irin nan ka iya ƙara far ka ce ja a rab rab ko ra'aitu rabb marartu bi rab ko kuma ka ƙara rar ka ce za a rab da ra ra'aitu rab au in takun fi'ila idan kuma fi'ili ne kalmar ta zamo fi'ili ne fa billahi to a iya ci wafa ya zo ne da lami a sannan idan fi'ili ne daman aka yi ambato da wani bangare nasa kamar radin rarraba din to wannan sai ka ce rar ka kawo lamun wa fafa ullahu fasta sai ta zo da haka wallamu idan aka ambato da lami kuwa bilfa kammile to sai ka cika da farkace ja'arar ra'aiturar wani ta sha bil aini in ka dama ka cika da ainin ka ce ja a rab ra'ayatu rabba rabba ba da radin ba falkullu ya hil kowanne daidai ne kowanne a ciki daidai ne to ko mu tashi aurar da kulli kalimatin yuja'u da alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah ya saka masu littattafan Allah ya saka malamanmu da alheri da kamun da yake damu Allah ya yi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai yarwa da aka ce tana kwanci a asibiti za yi mata aiki to da ita akwai dan uwan Alhaji Abdulwahab ma na duhu wanda shi ma ya gamu da hatsari sosai ya karye har a baya ma an masa aiki muna roƙon Allah Allah ya bashi lafiya da dai Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya dukkan wani mai bukata ta alheri Allah ya biya masa dukkan wanda wani abu yake damun sa Allah ya yi masa karanta fatiha daya da salati fatiha uku da alam na shiraha uku